أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu wa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin tare da sharhin shi na al'allama a sheikh muhammad bin salih al'uthami rahimahullahu ta'ala sati da ya gabata mun kare babi na 73 babu husnul khuluq kan mamance yau muna ɗaya daga watan zulhijja hijirar mazala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da bakwai ga watan shida miladiya na da dubu biyu da ishirin da hudu za mu tashi kan sabon babi na babul hilmi wal anati wal rifqi babi wanda yake karantar da mu babi na saba'in da hudu kenan babin da ke karantar da mu alhim haƙuri wal'anat da jinkiri da tsokaci warrif da tausayi kamar yadda ya zamanto al'ada ce ta malam duk babin da zai fara zai buɗe shi ne da ayoyi na alƙur'ani mai girma sannan ya biyo da hadisan maza Allah sallallahu Alaihi wasallam sai fara da cewa ƙala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa wal kazimin al-ghaiz wal afin 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wal kazimin al-ghaiz wanda da wa'anda suke tamne hushinsu su kame hushinsu daga zartar da abinda hushi zai abutas kuma duk da cewa suna da ikon da za su zartar da abin da suke so ba kasawa ba ba ragwanci ba suna da iko amma za su taushe haƙoƙinsu wal'afi na anin nas da wanda suke wa mutane rangwame su yahe musu game da wata munanawa da suka musu wallahu yuhibbul muhsinin Allah madaukaki na son mutanen da suka zamanto masu kyautatawa ne wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa khudhil afu ka amshi daga ka amshi rangwame daga abinda mutane suke tare da shi na hali da aiki abinda ka gani tare da su na halayensu da ayyukansu to kai hakuri akan wannan wa'mur bil urfi kai umarni da dukkan abin da ya zamanto kyakkyawa ne na magana ne ko na aiki ne wa a'rid anil jahilin kuma ka kauda kai ga jahilai wanda suka yi wawanci da rashin tunani wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wala tastawi alhasanatu wal sayyi'a da dai aiki nagar na kwarai bai taba daidai ba da aiki wanda ya zamanto na lalane munanna ne idfa billati hiya ahsan to ka ture munanna da abin da ya zamanto shine mafi kyau fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawa idan ka aikata haka nan mutumin da ya saba ma ya zalunce ka ya cuce ka kamar rangwame ka kauda kai to zai kasance ma ka annahu waliyun hamid zai kasance ma kai ka ce wani mukusancinka ne masoyinka dalilin rangwame da kai ya munana ma ka kyautata mashi ba abin da zai shiga tsakaninku sai girmamawa da kunya amma idan ya mai kame da ya ma kame da mai murtadi to babu babu wani hiyayya tsakaninku kuma wannan adawa ba za ta gushe ba Allah madaukaki na cewa wa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba a ba wanda suke gamuwa da irin wannan tabi'a sai wanda suke da haƙuri wanda in an munana musu za su yi haƙuri wa ma yulqaha ba wanda suke samu wannan gajiya illa zu hazzin azim sai ma abucin rabo mai girma wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara فإن ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عظم الأمور wanda ya haƙuri gamsa cutarsuwa da aka mishi wa ghafara kuma ya yahi inna zalika lalle irin wannan tabi'a lamin azmil umur na daga cikin manya-manyan al'amurra ba kowa yake da irin wannan abu amuna na ma ka yi haƙuri malam da ya zo sharhin wannan بابي قال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحلم والانات والرفق مالن يا ambaci wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya ambaci cikin wannan babi alhilma haƙuri wal anata da jinkiri rashin gaugawa war rifqa da tausayawa قال هذه ثلاثه امور متقاربه wannan kalmomi ko lafuzza uku lafuzza ne wanda suke kusa da juna a ɓangare na ma'ana alhilmu wal anatu war rifqu amma alhilmu game da haƙuri fa huwa an yamlika al insanu nafsahu inda al ghadab haƙuri shine mutum ya mallaki kanshi a lokacin da ya hushi ya zama to ya san abin da yake faɗi ya san abin da yake aikatawa akwai wasu nau'i na mutane idan suka yi hushi kai kace mahaukata ne ba su san abin da suke ba wuta ta hushi tana ruruwa a zuciyarsu za su hoda abin da suke so bal ma za su iya hudda rai to mai haƙuri wanda ya zamanto mai tsananin haƙuri shine mutumin da yake mallaka kanshi a lokacin da ya haƙuri bayya yayi hushi bayya zartar da abin da zuciyar shi ta mai umarni idan hasala ghadabun wa huwa qadirun idan hushi ya kama shi to iya da iko ya mallaki kanshi fa innahu yahlumu zai yi hakuri wala yuaqibu bayya mai da murtani yayi ukuba wala ya'jalu bil uquba bayya gaugawa mai da murtani sai ya hankali ha hankali ya kwanta domin duk abin da aka yi shi cikin hushi to sai an yi nadama akan shi wa ammal anatu game da jinkiri fa huwa ta'anni fil umur shine tsokaci da saurarawa a cikin al'amurra wa adamul ajala da rishin yin gaugawa wa Allah ya akhudha al insanu al umura bi zahiriha na daga cikin jinkiri kan mutun ya dauki al'amura da zahirinta idan kaga abu a zahiri to kaka dauke shi sai kai bincike akan shi la'alla zahiri ya zamanto abinda kake tunani ba shi bane ba bi zahiriha fa yata'ajjal kadda mutun yayi gaugawa wa yahkuma ala shay yayi hukunci akan wani abu qabla an yata'anna fihi gabanin yayi tsokace a cikin shi wa yanzu ya duba wa amma rifqu shi kuma tausayi fa huwa mu'amalatan nas bir rifq wal hawl shine mutum yawa mutane mu'amala da tafsasawa kuma da sabkaka da sabtatawa hatta wa in istahaqu ma yastahiquna min al'uqubati wan nakan haddai koda dai sun cancanci abinda suka cancanta na uquba da mai da murtani fa innahu yarfaqu bihim duk da haka nan sai tausaya musu walakin hadha فيما إذا كان الإنسان الذي يرفق به محل للرفق ما ليتي أمان كما ونن إذا متمن دزاء التوسيا ويا تنتنشاء التوسيا مش أما إذا لم يكن محلا للرفق إن يزمن توبي داتي با التوسيا مش فإن الله تعالى قال الله مدوككي تشاي يتي الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة da mazinaciya da mazinaci ku bulale kowanne daga cikinsu bulala ɗari wannan idan ba su yi aure ba ke inda in sun yi aure jihe su za a yi hasse su mutu wala ta akuzukun bihi ma ra'afatun fi dinillah kadda tausayi ya kama ku a cikin addinin Allah ana nihin shari'a Allah madaukaki wajen bulala kadda ku ji tausayi ku ce a'a ai ba mun iya ba bulala ɗari ba za mu su yi musu ɗari ɗari ba a'a in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira wal yashhad wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin kuma wasu bangaru bangare na mu'mine su halarci wannan ukuba da za a musu domin ya zamanto izina da da wa'azi a kansu wanda ya gani ba zai aikata ba anan kenan inda shari'a ce anan bai cancanci ba a tausaya musu ثم ساق المؤلف آيات sannan malam ya koro ayoyi al'ayatul ayatul ula qaulullahi ta'ala ayatul fu farko fada Allah madaukake da yace wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin qala hadhihi min jumlatil awsaf allati yattasifu biha al muttaquna alladhina 'adda lahumul janna malam yace wannan na daga cikin kamanni wa'anda suka kamantu da su Allah maɗaukaki ya musu tanadin aljanna annahum idza ghadabu qazamu ghayz domin idan suka yi hushi sai su kame hushin su shine Allah maɗaukaki da yace wal kazimin al ghayz wa'anda suke kame hushin su wal afina 'anil nas kuma wanda suke rangwame suke wa mutane rangwame wallahu yuhibbul muhsinin Allah madaukaki na son masu kyautatawa wannan sifa ce ta mutanen aljanna wanda Allah madaukaki ya musu alkawalin aljanna wa fi qawlihi hakanan cikin fada Allah madaukaki da yace cikin fada Allah madaukaki da yace wal kazimin al ghaiz dalilun ala annahum yashqu alaihim zalika dalili ne akan cewa wannan na musu tsanani a zuciya kamewa daga wannan kushi da za su zalika li kaunihim zalika li kaunihim yaglibuna anfusahum domin suna rinjayil rayukansu kawunansu ne fa yakzumuna ghaizahum sai su kame hushinsu ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دليلن haka annabi wannan tsirayen Allah da mace su kara tabbata gare shi yace laysa shadidu bi sur'a ba wai mai karhi bane ba wanda zai zama bindigau ko isaka isaka ko da ya kama kawai sai ya kada wannan ba shi bane ba mai karhi a wajen kokowa da ya kama mutun ya kada shi qala asru'a bima'ana yani allazi yasra'u an-nasa idza sara'u shine wanda yake kada mutane idan sun yi kokowa da shi wa inna mashadidu mai tsananan karhi allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab shine mutumin da yake mallaka kanshi a lokacin da ya hushi to wannan shine mai karhi na kwarai wa amma qawluhu ta'ala game da fada Allah madaukaki da yace wal 'afina 'anil nas faqad sabaqa al-kalamu alai mala yace wannan magana ta rigai magana ta gabata akan wannan masu yiwa mutane rangwame wa bayanu tafdili tafsil fi man yastahiqu al-afwa wa man la yastahiq kuma bayani ya gabata ga wanda ya cancanci a mai rangwame da wanda bai cancanta ba fal insanu shirir mutumin da ya zamanto mai tsananin sharri ne alladhi la yazdadu bil afwa anhu illa su'a wanda in ma an mai rangwame ba abin da yake zai karo a gare shi sai munannan abu wa sharasatihi da tsananin munan shi wa mu'anadatihi da taurin kanshi hadha la yu'fa an to irin wannan mutane baka musu rangwame domin daman rangwame da zaka yi saboda ya komo daga abin da yake aikatawa ya daidaita to idan ka san ka mai rangwame karawa zai to kenan yin rangwamen ka banna ne a nan ba ba gyara kai ba wal insanu alladhi huwa ahlul lil afu mutumin da ya zama to ya cancanci a mai rangwame yambagi lil insani an yafu an wana ya kama ya kamata mutun ya yahi mishi da anna Allah ta'ala ya qul domin Allah madaukaki na cewa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah dukkan wanda ya kauda kai yayin rangwame kuma ya gyara fa ajruhu ala Allah to Allah shi zai bashi ladan shi wa amma al-ayatu thalitha game da aya ta uku fa qawluhu ta'ala fada Allah madaukaki da yace خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلي ك كيروكو كأمشي رنغومي daga mutane abinda suka aikata ma na halullukan su na ayyukan su kai hakuri da shi wa'mur bil urf kai umarni da dukkan abin da ya zama to kyakkyawa ne na magana ne ko na aiki ne wa'arid anil jahili qala khudh al afwa wa lam yaqul i'fu mala ya ce Allah ta yi khuzul afuwa ka yi haƙuri ka ɗauki abin da ya sauƙaƙa bai ce ba walan mai ƙul'ifu bai ce ba ka yi rangwame wala fa'alil afuwa bai ce ba ka aikata rangwame bal ƙala khuzul afuwa wal muradu bil afuwi huna ma afa wa sahula minan nasu a nan rangwame ma'anar shi abinda ya zamanto ya saukaka ga mutane abinda ka gani na mutane ka yi haƙuri da shi li'annan nasa yi amilu ba duhun ba domin mutane za ka samu suna mu'amalanta junansu faman arada minan nasa an yi amiluhu alal wajhi alladhi yuhibbu to dukkan mutumin da yake son mutane su mai mu'amala ta yanda yake so wa alal wajhil akmal kuma ta bangare cikakke fa hadha shay'un yas'ubu alai to na abu ne zai wuya akan shi kana so kawai kai mutane yanda kake so su ma mu'amala to wannan abu ne da wahala zai yi wa yashqu alaihi wa yata'ab wara nas in haka nan ne wannan abu zai mai wahala kuma yi wahala bayan mutane domin mutane mutum dan tara ne bai a cika goma yanda za a yi wataran a samu tawaya tare da shi wani mugun halin shi shi yasa duk mutumin da yace ba zai iya hakuri da zama da mutane ba shi sai yanda yake so za a zai zamna to ba zai iya zama da mutum ba domin yanda kake ba cikakke ba haka sauran mutane su ma ba cikakku bane ba ina dole ka yi hakuri da halayensu wa amma man istarshada man man istarshada bi hadhihi al-aya wanda ya tafarku da wannan aya wa akhadha yayi aiki da ita kenan wa akhadha ma afa minan nas kuma yayi riko da abin da ya samu daga ya saukaka daga mutane wa ma sahula hakanan dai abin da ya saukaka gare su fa ma jaa minhum qabila abin da yazo daga gare su na kyakkyawan abu sai ya karba wa ma adauhu abin da suka yi sakaci suka suka suka bata shi min haƙƙihi suka tozartar da shi na haƙƙin shi tarakahu sai ya haƙuri ya bar shi illa idan tuhikat maharimullah inda zai mai da martani sai in abeban abinda Allah maɗaukaki ya haramta ne aka aikata alhurma ta Allah to nan babu zancen haƙuri babu zancen ƙyalewa amma in haƙƙinka ne to wannan sai ka mai da ka yi haƙuri ka yahi haka halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kamar yanda Aisha radiyallahu anha take cewa kun taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu ya bugi wani ko ya bata rai sai in an keta alhurma Allah madaukaki to anan hukuma sai jajirce ya gwada hushin shi fa inna hadha huwa alladhi arshada Allah ilayhi wannan shine Allah madaukaki yayi umarni yayi nuni ya zuwa gare shi an na'khudha al-afwa mu yi ɗauki mu yi haƙuri da abin da ya sauƙaƙa da mutane fakus ma ta yassara min akhlaqin nas kai riko kai haƙuri da abin da ya sauƙaƙa daga halulukan mutane wa mu'amalatihim laka da yanda suke ma mu'amala wal baqi anta sahibul fadli fihi sauran abin da suka munana to kai ma'abucin falala ne a cikin shi idza taraktahu in kai hakuri ka bar shi wa'mur bil urfi yani i'mur bima yata'arafuhu an-nas kai umarni da abinda mutane suka san shi wa ya'rifu shar' da abinda shari'a ta sani min umuril khair na al'amurra na alkhairi wala taskut annan amri bil khairi kadda ka kyale game da yin umarni da alkhairi idza kana nasu akhallu bihi idan mutane suka yi watsi da shi suka tozartar da shi to kadda kai ka kyale game da umarni da aiki alkhairi fima bainaka wa bainahum na abin da ke tsakaninka da su haqquka if'al bihi ma tasha haƙƙinka kai yanda ka so da shi lakin na shai al-ma'ruf yambage an ta'mura bi kikkiawan abu kuma wannan dole ne kai um ya kamata kai umarni da shi wa arid anil jahili ka kauda kai ga wawaye al-murad bil jahili huna laysa huwa alladhi la ya'lamu al-hukma anam munha ma'ana jahili nan ba wai wanda bai san hukunci ba a ilmance balil jahilu as-safi jahili nan wawa fi tasarrufi a cikin mu'amala da mutane kama kala Allah ta'ala kama yanda Allah madaukaki yake cewa innamat taubatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala sanin cewa dai cikakkar tauba tuba ita ce ga Allah madaukaki na ga wa'anda suke aikata mumuna da wawanci da rashin sanin matsayin Allah madaukaki ai bi safahatin da wawanci thumma yatubuna min qarib sannan kuma da sun aikata aiki za su komo su tuba nan take a kusa wa ulai kai tubullahu alaihim wa annan Allah madaukaki na musu rangwame yahi musu wal jahiluna huna humus sufaha anan jahilai sune wawaye alladhina yajhaluna huquqal ghayr wanda suka jahilci haƙƙin mutane wannan su wai farrituna fiha za su yi wanda suke sakaci a cikin shi fa'arida anhum to kai sai ka kau da kai ga irin wannan mutane wala tubali bihim kadda ka kula da su wa anta idza tarabta anhum wa lam tubali bihim domin kai idan ka kau da kai game da su baka kula su ba fa innahum sawfa yamiluna wa yatba'una to wannan zaka gansu sun karkata sun yi tabshi kuma sun bi thumma ba'da zalika yarji'una ila sawabihim bayan haka za su komo kan gaskiya walakin naka idza anaitahum sai dai kai idan kai taurin kai da su wa khasamtuhum kai kai kai hada da su aw aratta minhum an yu'tuka haqqaka kamilan ko kuma ka nema daga gare su su baka haƙƙinka a cike fa innahum rubbama bi safahihim yu'adunak tana yiwa da wannan wawancin naka za su ma kiyayya su ba taurin kai wala ya'tuna billazi turid ba za su aikata ba abin da ka so da su فهذه ثلاثة أوامر من الله تعالى عز وجل wannan umarni ne guda uku daga Allah mai girma da buwaya fi alkhairu a cikin wannan umarninka guda uku akai alkhairi law annana sirna alaiha inda a ce zamu tafi akan wannan tafarki khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili idan ya zama to wannan tafarkin mu ne wanda zamu bi to tabbat muna cikin alkhairi qaulullahi ta'ala Allah madaukaki da yace wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmi al-umur qala sabara ya'ni 'ala al-adha wanda ya hakuri a wasa cutas wanda ake mishi wa ghafara ya'ni tajawaza anhu idha waqa'a bi kuma in an cutar da shi ya kauda kai inna inna dhalika lalle wannan lamin azmi al-umur ay laminal ma'zumat na daga cikin manya-manyan al'amurra ay min al'umurin lati ta dullo ala azumin rajul wannan na daga cikin al'amuran da suke nuna ƙarhin zuciyar mutum wa ala hazmihi da babban niyyar shi da jajircewa shi wa ala annahu qadirun ala nafsi kuma cewa na nuni cewa iya iya mallakar kanshi musaiturun alaiha iya iya mamaye ran shi zuciyar shi ya rinjaye ta وذلك لأن الناس ينقسمون إلى أقسام wannan kuma domin mutane sun kasu kashi-kashi bin nisbati li saytaratihim ala anfusihim bangaren jajircewa da mamaye zuci zukatansu da rijaye zukatansu fa minan nas man la yastati'u an yastaytir ala nafsihi abada akwai ga mutanen da wanda bai ya iya rinjaye zuciyar shi kawai duk abin da tazo da shi sai ya zartar da ita wa minan nas man yastati'u mut akwai ga mutane wanda suna iyawa lakin bi mashaqqatin shadida sai dai da cikin tsanani da damuwa haka zai taushe zuciya babu dadi dai yayi hakuri wa minan nasi man yastati lakin bi sahula suhula sai akwai wasu mutane su kuma dan rangwamen su su taushe zuciyarsu abu ne mai sauki zaka ga an musu abun bacin rai amma kawai su kauda kai kamar ba a taba yi ba yakunu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها قال يكون قد يكون قد جبله الله عز وجل على مكارم الاخلاق irin wannan na kasancewa mutanen da Allah maɗaukake su ya halicce su akan kyawawan ayyuka rasul alaihi sabr wal gufran sai zamanto hakuri da da gafara da yayiwa iya sauki akan shi wallazi yasbir ala adhan nas wanda yake hakuri absa cutarsuwa mutane wa yatahammalu wa yahtasibu al ajra min Allah ya dauki nauyi kuma ya nemi lada wajen Allah maɗaukaki ويغفر لهم يياهي ومتاني هذا هو الذي صنع هذا المعظوم من الأمور وانا ابن دي ايكتا شيني ابن دا وانا من يمن يا ايكتا دقت شم من يمن يا الأمر أي من الشؤون نا أيكا نا أشأني وهذا حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويعفو ما ليتي وانا زازهوا تكرر akan cewa ya kamata ga mutum ya yi haƙuri ya yahi waƙar sabaka lana tafsilu fi masalatil afu anin jinati wal mu'tadin mala yace kuma dogon bayani ya gabata akan mas'ala ta rangwame akan wanda suka yi ta'addanci da ta'addanci ne wa annahu la yumdaha mutlaqan cewa yin haƙuri ba a yaban shi a sake gaba ɗaya ba kowane irin rangwame ba ake yabo wala yuzammu mutlaqan kuma ba kowane hakuri ba yahiya ake zarginta gaba daya bal yunzar ila al-islah ana lura ne da abin da ya zamanto nagarta ne da gyara ina ga sai mu tsaya akan wannan gaba insha Allah sati na gaba mu tashi akan hadisi na farko a cikin wannan babu hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kar tabbata gare su subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik